أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو barkan mu da dawowa domin ci gaba da karatu a wannan daura da muke gabatarwa a wannan gari na maraɗi kenan a masu sahaba muna yin karatu da cikin mukaddima ta addu'a'ul bayan wannan shine darasin mu na wato hudu kiran ko to muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu wannan karatu da zamu gabata Allah ya babu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance ba kuma mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a safha ta takwas safha ta takwas malam yake cewa amma ba'ad bayan haka bayan malam ya kawo bitutuka na shi muhammad bin hanbal a shankiti kenan amma ba'adu bayan haka fa inna mu a wa'alam da mutashi ko wa'alam da mutashi a kuwa wa'alam malin ya ce wa'alam ka sani anna sunnata ita sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluha kullaha ya kamata a ce dukkanta tandariju tana shiga ƙarƙashi shine tandariju fi ayatin wa'ida a cikin aya guda min bahrihi daga kogin nan ko tekun nan ta alkur'ani azzakhir mai yawan ruwa ma'ana aya guda duk ta tattaro duk ilmin mukan sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam duk ilmin da ka sani yana da alaka da sunna ta'silan wa tatbiqan شرح حديثي علم الرجال علم العلم علل الحديث ناسخ ومنسوخ الحديث دكان سو ده شروح ده شروح الحديث سو شكا كاشر آية غداني وهي قوله تعالى itace fadar Allah subhanahu wataala wa ma atakumur rasul fakhuduhu duk abin da manzo zo muku da shi ku rike shi wa ma da hakum anhu fantahu abin da hadiku ku kenan a gane hadisi ya inganta a gane umurnin na wajibci ne ko na nadab ne a gane halin na haramci ne ko ko na karahiya ne dukkansu duk abin da ke da alaka da hadisi wannan ayar ta riga ta yi bayanin sa ta kaji kenan yanzu kokari naka ne ka yi bincike kan waɗannan nasoshin daga waɗanda suka inganta da su inganta ba mun ji wannan da koko to bayani kan sunna bayani ne mai muhimmanci saboda akwai waɗanda suke inkarin cewa ba aiki da sunna ko ba ka dan bane to almuhimmu a gurguje nake so in yi bayani na farko littattafan da dalibi ilimi ya kamata ya nema dan ya ƙara ganin bayanai nan takaitacce muke bada bayani a takaice in ka diba cikin ar-risala ta Imam Shafi'i ba risala ta Abu Zaid al-Qayrawani ba risala ta usulul fiqh Imam Shafi'i yayi bayani kan irin waɗannan mutane tun wancan lokaci a kansu abu na biyu akwai littafin miftahul janna fil ihtijaj bis sunnah an gane ko na imam suyuti tahqiqi na al-sheikh al-allamah al-muhaddith abdul muhsin al-abbad na kasar saudiya akwai makalatu sunnah nabawiyya na dr umar ina ganin al-muslih an gane ko sannan akwai al-hadith wal muhaddithun ko kuma inayatul umma al-islamiyya bis sunnah an-nabawiyya na muhammad muhammad abu zah sannan kuma akwai alƙur'aniyun shubhatuhum wa raddu alaihim majistar da aka rubuta a jami'a ta ummul qura a makka in ka samu wannan zaka ga ka'idodi kuma Sheikh Nasiruddin Albani shi ma da littafi al-hadith an-nabawi hujjatun bi nafsihi wanda na dan ba mutum ka'idodi da zai rike ko su littafai ya ƙara faɗaɗa bincikensa mun fahimci wannan abu na biyu bayani kan sunna yana da kyau ka fahimci ma'anar kalima ta sunna domin sunna a larabci tana nufin asira a tsariƙa sira ana nufin hanya wadda mutum ya kama koko manhaji amma in an ce sunna cikin ƙur'ani aka danganta ta zuwa ga allah ma'anarta ba ɗai take ba a wajen malaman hadisi ko a wajen malaman usulul fiqh misali ko wajen fiqh ya aka ce sunnatallahi sunna Allah ba ana nufin Allah yana ibada bane ga farilla aka shiga aka sunna ugun shi ba haka ke nufi ya aka ce sunna wajen malaman hadisi muna fahimtar wannan shine kullu ma uthira 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min sifatin khalqiyya aw khuluqiyya su malaman hadisi duk abinda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don dan kwarai ce wai ma udhifa wai suna ce abinda aka danganta to a cire udhifa aka ufira in an ce an danganta ai magana ka dole a danganta ta zuwa gare ka to in ya inganta min sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyya sifofi khuluqiyya na ɗabi'antaka min ƙaulin au fi'lin au takririn au sifatin hulƙiyyatin au halƙiyya maganar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aikin da yayi abin da ya ga ana yi ya bai ce a daina ba takrir kenan don bai yin shiru akan banna au sifatin khalqi wato hulqiyya ko sifofin shi na khuluq dabi'o'i au khalqiyya ko kumi ko ko na halitta shi yasa aka bi ash-shama'il muhammadiyya da imamu turmi zaka an kawo sifofin manzo Allah sallallahu na ɗabi'a da kuma na siffin shi da Allah ya halicce shi to na halitta babu da wani bayani kansu halitta Allah gida mai yake wa rabbuka yakhluqu ma yasha na ɗabi'a kuma sai mu koyi da shi da sai kuma fahimta don ba yadda ayi kamar da cikin da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ita ko sunna a wajen malaman usulul fiqh an gane ko ما أثر وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير abin da aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ce abin da aka rubuta zuwa gare shi magana da ya faɗa ko abin da ya aikata au taqrib ko ko abin da ya tabbata to abin da zaka ganewa nan su malaman fiqh usulul fiqh bu ce au sifatul khuluqiyya ba au khalqiyya saboda su suna kula ne da hukumce hukumce haram da haram da halal sai suka tsaya bakin nan su kuma malaman hadisi duk abin da ya inganta daga manzo ko da babu hukunci hukunci misali a cikin shi kun da yadda Allah halitta shi ba hukunci da ka doga ciki ba su sun damu da shi kenan daga nan ma'anar kalma ta sunna ta bambanta wajen malaman hadisi da malaman fiqh usulul fiqh in ka zo wajen malaman fiqh wanda kuka da suke nufi da sunna shine abin da bai kai farilla ba babu fara'idus sala babu sunan sala ka gani a shekalima in baka fahimci wajen su waɗanne malamai ne ake magana ba ka kana cikin matsala wanda yanzu dukan mutane kana gani suna abin kuma an ce sanna wani lokaci ina fata an fahimci shine sanna kamar a ce ka sunnanta abu sanna wani lokaci na nufin ka wasa ko ka dada sanna siki ba ana cewa kai ne ka fara kirkiro yuka ba ana nufin ka wasa ko kuma ce ka daɗin yuka in ba san larabcin ba sai ka zo ka ce ka to wannan shi ne na gaya muku littattafai kuma in ka diba cikin wani littafi ana kiransa dirasatun fi usuli tafsir na ustadar doktor profesa na tafsiri na kabir yunus na garin kano wanda ya yi zama malami ne a jami'a ta sami ya yi karantarwa ya kawo aujuh bayanin sunna yadda sunna take bayanin alkur'ani kamar nau'ukkanta kusan zai kai kawo kusan nau'i in ba manta ba kusan guda goma sha uku sai ka gane sunna tana iya zakuwa kaza suna da ita ya zakuwa kaza na fata an fahimci gane ko misali yake cewa sunna a wani lokaci tana iya zakuwa ta yi bayanin mushmal abu ya zo dunkuli a cikin alkur'ani sai ta sai ta bayanin sa filla filla fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum riwayat imam bukhari da muslim kaga kaulan aka ce sun faɗa to wani irin aure suka faɗa sai sunna ta ta bayyana habbatun fi sha kaga wannan shine kaulan ghairul ladhi kai gaba sun ka ce habbatun fi sha wato dan abin nan wato kwaya kenan almuhimu da izgili da ayoyin Allah kaga ta bayyana wani irin bayani ne suka faɗa wani lokacin sunna tana zakkuwa bayan bayanin mujmal tafsisul am abu yazo ya haɗe komi da komi sai sunna ta zo ta bayanin ba duka ake nufi ba an gane ko hadisi na abdullahi bin mas'ud wanda yana cikin sahih bukhari da muslim da sauran tafan hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aya ta sabka alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm kaga ba su cudanya zalunci su da wani abu ba sai sabai hankali su tashi domin lam yalbisu imanuhum bi dhulm kowane irin zalunci annake rafi fi siyaqin nafi tufid al-umum to yanko an ce ko ne irin zalunci kenan baka yi wani ko kuskure ba shi ko ba an adam wanda baya kuskure kenan ko sai ya shiga wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba dukkan zalunci ake nufi ba mukhassas ne shirka ake nufi ba ku ji inda Allah ce ba inna shirka la zulmun azim lokacin duk ma da ke mutansa wa'azi to irin wancan zalunci ne ake nufi abu na uku abin nan karkashin wannan za ku ga takhsisul am ko taqyidul mutlaq bayan shi akwai taqyidul mutlaq abu yazo saki a alqur'ani sai suna tazo ta takaita ta nuna ga yadda da ai inda Allah ce kuma liyaqdu tafathahum waliyufu nudurahum waliyatawafu bil bayt al atiq to za a kewaya kaga dan qur'ani sai aka mashi nawa a kewaya guda za a yi biyu za a yi uku za a yi za a kewaya ne a je daga bar gaba ko ko ana iya ariyar mashi ariyar ga gani sunna sai ta karanta hadisi na Jabir da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih Muslim yace tafan nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti sab'a kaga sai nuna bakwai ake kaga nan Qur'ani ya zo mutlaq hadisi ya zo ya kayyada ya nuna ga yadda za na fata hukunci sannan kuma wani lokacin bayan wannan bayanul mushkil abu zai zo yana da iskali sai a rasa ya rikitas inji malaman zauri ya za a yi ayi bayanin sa aya ta zo ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum ba ruwanku shikenan sai mu fahimci cewa to ayo ga ayar abin da ya kamata Allah ya ce kai dai in ka gyaru kawai ka bar sauran mutane to da haka kenan mu daina daura da wa'azi ko ba haka ba a'a sai sunna ta zo ta yi bayani in ka diba hadisi na Abu Sa'la bayan cikin sunan Tirmidhi Imam Abu Dawud ya kawo shi da wani su yake cewa da aka tambaye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce faƙara tamiru bil ma'aruf da tanahu anil munkar ko ba karɓar ne ku yi umarni da abin da yake mai kyau ku yi hali da abin da ba mai kyau ba ne ina fata ofinci to kaga wannan ya nuna cewa shi ana umarni da abin mai kyau kuma in mun ka dibi maqasidul qur'an ai ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai in kai kai kaga kai ma za a rinjaye ka sai ka gudu kamar da an ka ce wani lokacin ba musulmi zai fita ma ya gari je da dabbobinsa ya zauna ya rayu ya fi wasu sauki to amma in ba a yi wa'ajin ba ai la'ana Allah za ta tabbata ina fatan kun ciri ga inal ladina kafaru min bani isra'il abu na biyar duka ina bada bayani ne kamar a gurguje sharhul alfaz wal ibarat wani lokacin sunna za ta zo ta yi bayanin lafazin da ya zo cikin alqur'ani wanda ba a fahimta ba ko wata ibara kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad kuma haka bane akwai hadisi na abibu abi hatim yana cikin sahih bukhari an gane ko sai suka san tsammanin da an kace alkhayr kuma haka bane ana nufin zare amma sai an kace a'a min alfajr na alfijri ake nufi ba ana nufin ta dauko zare ba ka rika kallon sa kamar yadda wasu suka fahimta daga cikin wato sahabbai a wancan lokaci ina fata an fahimci ta'mimul khas aw alqiyas wani lokaci aya za ta zo a kebance amma sai a samu wani abu ya zo ya nuna a ba wannan abin kawai ya shafi kowa da kowa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha na fata binci to na ayi zancen qatla to idan ya mutu ba qatla bane rauni ne na fata an binci to hadisi na Anas cikin sahih bukhari lokacin da wato amma kin shi kamar yan mahaifin shi ko kanin kanwar mahaifin shi ta karya haƙoran wata aka zo za a yi kisasi suka nuna ba su yarda ba kuma wasu ko yan ƙwacce suka ce ba su yarda ba sai dai a yi kisasi ina fata mace shi har anas ne cewa anas bin nadr yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka karya hakuranta to sai haka littafin Allah ya ce na fata tunci sai suka yafi hamman zara su ce daga cikin bayan Allah akwai wanda in yarranci aka sama alallahi da abarba kaga wannan ya nuna cewa ashe yin kisasi ba ya tsaya bane ga sai mutum ya kashe mutum ko da rauni masa za a tattar mishi da haƙƙinsa ina fata an finci idan muka duba daga cikin abu na bakwai bayanin sunnar take ma alqur'ani at-tanbihu ala ma yandirju ala ahammi ma yandirju tahta al-al'am wani lokacin za a baka misalin abin da yake zuwa kamar a cikin mataki na farko cikin ma'anar aya da Allah ya ce wa aidu lahum mastata'tum min quwwa duk abin da kuka samu iko na karfi akwai hadisi na Uqba bin Amir cikin sahih Muslim da sauran kuma littafin hadisi da cikin sahih Muslim ba sai manzo Allah sai ya ce ala innal quwwata ar-ramy karfi shine ar-ramy ba yana nufin bakin jifa ba kawai don kawai ce to kukun jiya duk abinda ba jefa shi ake yi ba bai shiga cikin wa'in dulahun masu tatun min kuwa a yana nuna maka cewa yana daga cikin abinda ake yakar makiya da shi a samu makami da za a yi halbawa daga nisa kuma ba kibiya ake nufi ba don yanzu in karfe da kibiya mai bindiga sai shi halbe ka daga nisa bindiga ma yanzu ta don ƙauyenci yanzu makamin nukiliya ne ake ko makamin nukiliya yanzu kun kala kala ne akwai wanda za a je gurɓata iska don mutane su mutu a huta akwai wanda ake turawa ya janye iska daga wannan yankin sai mutane su yi tufinsu su halaka shi ke alkowa a ramu jinsu ma yi ma shi da bin da ake nufi to kaga wannan ba yana nufin sai abin da ake jefawa ba don haka manzo Allah sallallahu ya fassara ne da ɗaya daga cikin abin da ake nufi da ƙarfi shi yasa kan wani rinci mura a'a arrami an kace yanzu amfani da motoci irin na wannan zamani na yaki bid'a ne don manzo Allah ce alquwatul rami na fatan fahimci sai bayani ba da kawai tafsir cikin sunna wani lokaci za ta zo ta yi maka bayani wasu ƙa'idodin tafsiri wanda za a fahimta na fatan fahimci al-ihtijaz bil itlaq kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ce ya ayyuhal ladina mustajibu lillah wa lir rasul an gane ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Abu Sa'id ibn al-Mu'alla alam yaqul ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lir rasul ko ba haka da bane ga wani itlaki ne istajibu ku karba shikenan al-ihtijaj bil umum wani lokacin aka fa hujja da am an gane ko lokacin da aka tambaye abu kuraira abu da asar ne cikin sahih bukhari da muslim da aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam عن الحمر يتي لم ينزل عليهم فيها شيء إلا هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ba abin da ya sauka game da halaccin waɗannan abubuwa kenan wannan lokacin kafin a yi bayani cikin hadisai a nuna cewa cin jaki abu ne wanda ke matsayin haram kenan sai ce ba a saukar mini ba kenan a wannan lokacin tun da ba a saukar ba hujja tana nan akan abin yana nan a matsayinsa sai an samu dalilin da ya canza shi kaga suna ta yi bayanin wannan ka'ida الاحتجاج بدلالة الإشارة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم to hadisi na Nu'man bin Bashir na cikin sunan Tirmidhi addu'a huwa al-ibada kaga wannan yayi ishara zuwa ga ma'anar da ta zo cikin wannan sura sannan kuma wani lokaci daga cikin qawaidut tafsir ana samun bayanin bayanin adami hujjatul isra'iliyat isra'iliyat wadanda abubuwa da cikin tafai an kawo mana su za ka wadansu malamai ma suna kafa hujja da su musamman a can da ba a tantancewa wasu daga cikin malamai ba duka ba ka karanta al-isra'iliyat na mahmud hussein al-zahabi da al-isra'iliyat na abu shuhba ka bi su tun daga farkon al-qur'ani zuwa ƙarshe sun tattace ke sun ciro su tasirin wata fiƙa ga ƙa'ida ta addinin musulunci yadda za a mu'amala da su ga shi kuma ba su inganta ba kan wani yanzu da kamun irin waɗannan abubuwa a ce aka iske wasu isu shi ne wahiya a ce fir'auna da garwa arba'in yake kai na shayi shin haka to kaga hadisin abu hurairah la tusaddiqu ahlul kitab wala tukadibuhu agani ba za ku gaskata su ba za ku kareta su ba nan ba gaskata su ba kareta su ai qur'ani ya ce abin da sun ka faɗa gaskiya ne gaskiya ne in qur'ani ce ƙarya ne ƙarya ne in ba mu samu aya ba ko hadisi wanda sun ka kareta ko suka fa sai mu kama bakin mu dan yana yiwa abin da suka faɗa din gaskiya ne ba mu sani ba ƙarya ne ba mu sani ba amma mu kama bakin mu waɗannan duk sunna tana bayanin su a cikin ƙa'idodi na tafsiri sai abu na tara kenan shine bayanu ma ujiza fi qisas al-qur'an al-karim wani lokacin ƙorani sai zo da ƙista ta ƙaice suka iske cin hadisai an fayyace ta kamar ƙista ta annabi musa wato lokacin da je neman ilimi wa iz qala musa li fatahu kadiba hadisi ibn abbas na cikin sahih bukhari da muslim qutila ashabul ukhdud hadisi na suhayb an gane ko ba ku ganin irin yadda aka kawo kisoshin su abu na goma shine bayanin amrin maskutin anhu bayanin wani al'amari wanda ya zo an yi kawaici a kansa muta'alliqun bi mawdu'il aya yana da alaka da aya kamar inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard ko baka da bani kaga hadisi hadisi sun zo sun yi bayanin yadda ya'juj wa ma'juj suke da irin kissa su da su da wato abin nan abubuwan da za su faru game da su sannan kuma abu na sha ɗaya at-tanbihu ala ahammiyati madmuni ba'd al-ayat was-suwar zaka iske hadisi za su yi bayani su fadakar akan mahi muhimmancin abinda wato ayoyi suke muhimmancin waɗannan ayoyi ko nasu hadithi na abi sa'idin mu'alla cikin sahih bukhari ala u'allimuka a'zama sura shin baka so in koya ma sura mafi girma kaga wannan sunna wani shi a cikin alqur'ani akwai sura wadda an mafi girma kuma a ce a ce wata aya ta fi wata ko wata sura ta fi wata in nasu ya tabbata dole mu yarda amma ba da hankalin mu ba mu faɗa ba ka kuma yace a azamu sura wanda ke sa ka samari kul huwallahu ita ce a azamu sura wannan hadisin ya bayyana da wannan a azamu sura fatiha ce don kana iya sallah ba karanta kul huwallahu ba amma in kai sallah babu fatiha to har malaman da suka cewa akwai ta dai ka san sai ka shiga cikin aiki ina fata kun ce sai bayan at-ta'kid wani lokaci sunna ta zo ta yi karfafa abinda alqur'ani ya zo da bayani akan shi wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhana hadithina Abdullah ibn Abbas a wajen Bukhari inda Allah yake cewa kazabani ibn Adam wa lam yakun lahu dhalik wa ishtumuni wa lam yakun lahu dhalik hay yake cewa wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li waladun fa subhani an attakhidha walada kaga nuna wannan cewa Allah yana daka bazzajin Allah ne da hadithin wa huwa aladdul khisam wanda ya zo cikin sahih bukhari da muslim da aisha inna abghadar rijal ila allah al aladdul khasm wanda Allah ya fi kyama yasa yawan jayayya da rikici da husuma ba wani abu wani har ganin shi kai shi ba wanda bai kara da shi bai kai shi kasa ba kana ja maka kufushin Allah kuma hadisi na aisha su sahih bukhari da muslim fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi sai an kace fa idza ra'ayta الذين يتبعون فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه idan ka haɗu da waɗannan wanda suke neman su canza ayat alƙur'ani don ta dace da sarra su ko abin da nasu to su ne Allah ya ce ibtiga alfitinati fa wa ibtiga tawri fahdaruhum kuli tsoron su kaga wannan ta zo ta yi bayanin ta'kidin abin da alƙur'ani ya faɗa sai bayanin maqasidil ayati was suwa wani lokaci sunna za ta zo ta yi bayanin maksudi na aya ko sura hadithi na abu hurairah cikin sahih muslim inda ke cewa hamadani abdi fa idza qala alhamdulillah yace hamadani abdi an gane ku har zuwa karshen wato sura a takaice dai waɗannan ka'idodi ne guda goma sha uku a gurguje ne kawo su yadda sunna take bayanin alqur'ani ka'ida ne guda goma sha uku kadiba cikin dirasatun fi usulit tafsir zaka dan su kuma malamai suna bayanin su wannan dole ne irin waɗannan ababen muke kawo su mai hakuri saboda duniyar yau tana bukatar ya zama tuka kai da zaka tattaunawa da wanda bai fahimce ka ba ita sunna ya take bayanin alkur'ani ga aujuh da wanda malamai suka kawo to sai mu dawo cikin karatun to sai malam ya ce wa min ahammil maqasid fi zalika ina fata gunci daga cikin mafi muhimmancin abinda muka dosa burin mu fi zalika a cikin wannan abin da muka faɗa maka muna son mu yi ma'alƙur'ani hidima kamar da ya ce wato mimman yu'inu alaman aqahu Allah ilmin bi kitabihi an yaj'ala himmatahu fi khidmatihi fi khidmatihi min bayan ma'anihi ko to hidimar da zamu yi ma'alƙur'ani an gane ko da irin yadda zamu yi kokari mu bayyana hukunce-hukuncen alƙur'ani da ya ce أن يجعل همته في خدمته من بيان معانيه وإظهار محاسنه وإزالة الإشكال أما أشكال منه وبيان أحكامه والدعوة إلى العمل به وترك كل ما يخالفه ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك إذا ما في بور abinda muka dosa mafi muhimmanci abinda ku dosa wannan littafin don wannan littafin muna son mu yi maka bayani ne daga cikin abubuwan da muka faɗa na hidima ta alkur'ani alladi hadhihi tarjamatu wanda wannan kuma ita ce tarjama nan tarjama ba tradition ake nufi ba tarjama ai maka bayanin abu shi yasa ake cewa kutubu tarajum nan ba littafan tarjama ba a'a littafan da za su yi maka bayanin waɗansu fi'a ta malamai ko ta wata jama'a tarajumul ulama akwai na malaman fiqhu akwai na malaman hadisi duk ana samu da fata ana fahimta ta akwai na malaman nahwu fannoni daban-daban ko kuma a hankalta ma wani fanni ko wani zamani ko wani ilmi yau ko su kalimat na fata an fahimta to malam ya ce kenan wannan tarjama ce ta wannan littafin domin za ta baka bayanin yadda littafin yake gudana rashin karanta muqaddiman mai littafi yana afka ka cikin kuskure mai yawa saboda zai dauki wadansu sharuɗa ya aiki da su kai baka sani ba suka ce wuri kaza ya kuskure domin kai kana son kai masa hukunci da abin da shi bai dora baka shi shiga ba sani ko mun fahimta ba don haka littafi in kana son ka san abin da ya kumsa a gurguje ka karanta muqaddima ka karanta faharis kaga abuwa bikin shi kaga mukaddimar mai littafin to ko baka samu damar karanta shi ba ka samu juz'i mai yawa na fahimtar littafin to malik yace to wa'alam kuma ka sani anna min ahammil maqsudi yana daga cikin mafi muhimmancin burin da yasa bi ta'lifihi ni tsaya in wallafa wannan littafi bayan wadancan manya manya to kuma daga cikin su akwai manya ko ba haka da bane an ka ce ko cikin maza akwai mazaje yace amrani abu biyu to muna so mu ji su akramaka Allah malam yace ahaduhuma na farkon su bayanul qur'ani bil qur'an malam shi na son cikin wannan littafi ya fassara maka alqur'ani da alqur'ani shi yasa yace adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an ya bayyana maka alqur'ani da alqur'ani dan wani zaka ji da bude yace a'a malam ya san akwai masu taurin kai inda yace fi tafsirul qur'ani bil qur'ani sai ce ai to babu tafsirul qur'ani bil qur'an na ba za mu ci ya hadin za a ce ai alfarqan alqur'ani shi kenan ba fi tafsir alqur'ani ba ya ga da manzo Allah sallallahu ya fassara alqur'ani da alqur'ani da an ka tambaye shi annabi da amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm sai ce gashi na Allah ce inna shirka la dhulmun azim fassara alqur'ani bil qur'an kuma kace babu tafsir almawdu'i ga zulm ya zo cikin suratul an'am ga zulm ya zo cikin suratul luqman kuma an hada su an fassara ayat da ayat ai mawdu'in zalunci an hankalta ba da haka da tafsirul mawdu'i da tafsirul qur'ani bil qur'an tabbas akwai su baka zaka ce babu tafsirul qur'ani bil qur'an in baka iya baka sai ka koya kawai ka bata mutane da lokaci da ga wasu daga cikin ma afkar da ke kasashen laraba da sauran wasu yankuna suna cewa ma babu ma tafsirul qur'ani a duniya ya an ka ce tafsirul tabari sai ce a'a ara'u tabari fi tafsirul qur'an ya an ka ce tafsirul zamakhshari ya ara'u fi tafsirul zamakhshari ara'u zamakhshari fi tafsirul qur'an wai su suna so su koda akwai tafsiri a duniya ko ko su ce maka ba duk ilimin muka musulunci da fiqh da hadisi da tafsiri duk sakafa ne ba ilimi ne wai su ilimi da ake cewa al-ilmu shine science wai wahid zaid wahid m plus a equal two wahid zaid wahid ithnain in ka zo Niger biyu ne in ka tayi America biyu ne in ka tayi duk kasashen duniya biyu ne amma yanzu an ka zo fiqh sai a ce qala fulan qala malik qala ibn shafi qala ahmad bin hanbal qala abu hanifa yanzu cikin hadisi a ce da'afa hadal hadith fulan wa fulan wa sahahahu fulan wa fulan yanzu ka zo tafsiri a ce qala fulan kaza qala fulan kaza qala fulan kaza to kace hadhihi ibaratu an al-thaqafat sila kiciyah duk wadanda abubuwa da wanda da wasu su wata ajin su ba duk suna nan ana yadawa a da an ka ce tafsiri an ka ce hadithi an ka ce fiqh ai akwai usulul fiqh akwai usulul tafsir akwai usulul hadith in aka yi sabani akwai ka'idodin da ake kowa a gane wani ne ne wani ne kuskure na fata ana fahimta ba wai abu ne kowa da aka bar shi haka ba shi yasa wallahi kai hattara waɗannan ara suna nan to malam da yace mafi makasudi bayanin qur'an bil qur'an li ijma'il ulama domin malamai sun yi ittifaki ala anna ashrafa anwa'it tafsir cewa mafi daraja shine ajalli mafi daraja da daukaka anwa'ut tafsir da tafsiri wa ajalliha da mafi daukaka kenan tafsiru kitabillahi ta'ala bi kitabillah a fassara maganar Allah littafin Allah da littafin Allah to me ya hujja akan haka yace idla ahada domin babu wani mutum a'lamu bi ma'ana kalamin lahi da ya fi sanin ma'anar maganar Allah jalla wa'ala wanda yake jalla wato ya jalla maɗaukacin sarki wa'ala kuma ya ɗaukaka min Allah daga Allah jalla wa'ala kenan babu wani la'aha da a'lamu bi ma'ana kalamin lah min Allah ba wanda fi Allah sanin maganar Allah ko ba ka da bane ko ɗan adam yanzu in ya faɗi magana kan to za ka rasu ce in faɗi magana kuma kai za ka fassara mu na hi ka sana abin da na faɗa to balantana Allah subhanahu wata'ala shi da inna Allah bi kulli shay'in alim malam yace to wa qadilta zamna mun lazimta ma kanmu Allah nu bayyana alqur'ana ba za mu bayyana alqur'ani ba illa bi qira'atin sab'iyya sai da qira'a bakwai alqira'atu sab'a waɗanda galibi malamai suka yi ta'arifi a kansu in ka diba cikin shatubiya qira'atu sab'a ya bayani in ka diba cikin at-taysir na imamu dani su ne ya bayani sawa'an akanat yace to malam yace sawa'un duk ɗaya ne kanat hadhihi qira'atun ukhra fil ayati al-mubayyinati nafsiha aw ayatun aw ayatun ukhra ghayra sawa'un duk ɗaya ne qira'o'in da mu bayani da su bakwai ne kanat qira'atun ukhra في الآية مبينة نفسها shin ayar da za mu fassara ta da wannan kira'a shin cikin ayar take ma'ana kira'o'i biyu wannan tazo wannan tazo kuma cikin ayar da karan kanta ne sai mu ɗauko wannan kira'a sai mu fassara ta da wannan kira'a kuma aya guda ce amma kira'o'in suka bambanta to shi ne nafsiha au ayatul ukhra ghayraha ko ko zama to a'a qira'at da za ta fassara wannan tana can cikin wata aya ce ta daban sai mu dauko wannan qira'a mu fassara ta da ita ba sai ko mun fahimta ba qira'o'in suna yiwa duk cikin aya guda su yana yiwa kuma cikin ayoyi daban-daban suke kenan sai mu dauko wannan mu fassara ta da wannan shi ne malai yake sun yace malam yace wala na atamidu alal bayani ba za mu dogara ba a wajen bayani bil qira'ati ash-shadda ga qira'o'i shaddoji qira'a wanda take shadda ce akwai ka'idodi na karɓar qira'a fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin wa kana lil rasl ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan wa ma wa mahma yahtallu shartan fa aqid shududahu lawannahu fi as-sab'a النشر في القراءات العشر الإمام ibn al-jazzi sharadin qira'a ta inganta sai ta hada uku wa fa qawla wajhu nahwi sai an samu tana da wajhu na qila nahwi wanda ana iya i'rabin ta domin in aka samu qira'a da ba a iya i'rabin ta to ba qur'ani bace dan inna anzalnahu qur'anan arabiyya kuma ba wadan baka gane wajhu i'rabin ta shi ne bata inganta ba ko ba ka bincike littattafan da suka yi bayani kan qira'o'in qur'ani da i'rabin su dan kai ilimin ka qasidi فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا نحو كما ربطون القرآن ينا أوكتا مالك يوم الدين دا أكرم تا مالك يوم الدين تو دا أكرم ربطون أكرم تا مالك يوم الدين domin an ka ce maliki waccan kira a alif kawai za a ƙara babu matsala wa kana lil rasul ihtimalun yahmi wa sahha isnada kuma sanadin ta inganta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne sharadi uku sai sun cika kira a take zaman tuwa kira'a da ce wasu ha isnadin huwar ƙur'anu fa hadihi salafatul arkanu hukun ne guda uku an gane ko to duk wanda ya saba ma wannan an karasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to ta haita daga zama kira abu ta wata ta ban sha an gane ko wa haitu ma ya kallu sharɗun fa a taƙid shuguga don an karasa sharaɗi ɗaya to ta kuma kira a sha ba la wannan hufi wasu saba ko da ku cin kira'atu saba an ka samu irin wannan sharuɗan musu kira wannan mubalaga ce idan su kira'atu saba suna da wannan ina mun ji wannan ko ya ce tuwa rubba ba yana yiwa in ji malam ko ba haka ba yana yiwa zakarnan ƙira'ata shadda mu ɗauko ƙira'a ba wadda a shadda ɗin istishhada mu kafa yi istishhadi da ita li bayanin ƙira'atin sab'iyya don mu bayyana ƙira'a sab'iyya wadda ke ta mutawatira ma'ana mu ɗauko ƙira'a shadda mu yi bayanin ƙira'a mutawatira da ita ba laifi domin su qira'atu shadda ba a karatu da su ne cikin sallah amma ana aika fa hujja da su wajen bayani na tafsir ina fata hukunci musamman in ka diba cikin tafsiran da suka kura da qira'atu shadda irin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun da al-sheikh as-sabin al-halabi al-andalusi da kuma al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhid da kuma tafsir al-baydawi yana yawan kawo qira'atu shadda kasan su kasan yadda zaka abin da su malamin ce kowa ƙira'atu abu ja'far ƙira'ata abu ja'far wa yaqub da yaqub yaqub al-hadrami wa khalaf da khalaf laysat min ash-shaddi indana ba ƙira'a ce shadda ba ba ya ce ƙira'a bakwai zai amfani da su ba to kuma kakkasa tsammanin waɗannan kira'o'in guda uku shadda ne a wajen malam shi na ya ɗaukan makan shi cewa ko da waɗancan sun zama tumu tawatira shi ne akan bakwai bai tsaya kaga wani na ɗaya ɗauko ya ce to ai su ba shadda bane to malam ba dan yana ganin su shadda bane shi yasa bai aiki da su ba a'a shi ga abin da ya ɗaukan makan shi iltizami bakwai ɗin kawai to ba shadda bace a wajen su wala indal muhaqqiqina min ahli ilmi al-qira'at kuma ba shadda ba ne waɗannan kira'o'in guda uku a wajen ma'abuta ilmi da ilmin kira'at kira'o'i kiran guda goma muke da su hanyoyi na shatubiya ya takaita a kan rawi guda biyu tsayyibatun nashir in ka kuma da annashir fil kira'at na ashir zaka da hanyoyinsu masu yawa kira'a goma su suka inganta da an ce kira'a kaga akwai kira'a ta wato nafi' nafi' almadani wanda suka yi riwaya gare shi akwai wato warsh da kuma qalu idan aka zo qira'a ta ibnu kathir abdullahi ibnu kathir ba wancan ibnu kathir ba ad-dimashqi mufassir wanga ibnu kathir na qira'ati tsakanin su yafi shekara 300 domin wancan ya rayu tun a karni kusan nabi na musulunci shi ko wanga dalibin shekul islam ibn taymiyyah ne tafsiri ibnu kathir al-qari al-makki ba al-mufassir ba ad-dimashqi to shi ko da suka yi riwaya gare shi imamu bazzi da imamu qumbul qira'a ta uku sai qira'a ta wato abu amr ibn al-ala abu amr ibn al-ala wanda suka aka yi riwaya gare shi ta susi da duri an gane ko imamu susi da imamu duri sannan sai qira'a ta ibn amir wanda hisham da abdullahi ibn zakwan suka yi riwaya gare shi ina fata an fahimci qira'a ta wato biyar kenan sai ƙira'a ta asu wanda yake yin shira hafsu an asu wanda suka rage shi hafsu da kuma abubakar shawar imamu shawar ƙira'a ta shidda sai ƙira'a ta hamza wanda suka rage shi khalaf da khalaf kuma ka nan bane sai ƙira'a ta bakwai ƙira'a ta alkisa'i wanda suka rage shi shine abul harithu ar-ridha da kuma imamu duri wanda shi duri yayi riwaya ga abu amur ibn al'ala kuma ya yi riwaya ga imamul kisa'i sai ana ban mutane su mata hafsu duri wadda mutane su da ice suke karantawa to sai kuma kira'a waɗanda guda uku da malin ya kawo kira'a ta abu ja'far abu ja'far wanda suka yi riwaya gare shi ibn wardan da ibn jammas yaqub rauf da ruwais shi ko khalaf ishaq da idris suka yi riwaya gare shi waɗanda su ne kira'at goma da suka inganta na alkur'ani in baka san su ba ka ba kanka lafiya shi yasa in ka ji mutum ya karanta da wata kira'a baka sani ba ka kanka in ka ji mutum zai tafsirin qur'ani bil qur'an to ya san qira'a cikin kuma sai da ake taujihin su musamman yanzu malamai da duniya ta ci gaba suna yi wa littattafan da suke hada waɗannan qira'a su yanzu kaga akwai littafi al-kamil fil qira'at al-a'immat al-ashr al-kawamil na ustad dr ahmad isa al-ma'sarawi duka qira'o'in qur'ani guda goma suna ciki akwai an tariƙin shaɗubiya akwai an tariƙin durra wa shaɗubiya akwai ma al-mufassal kusan kira'o'i guda goma sha hudu goma da suka inganta mutawatare da kuma hudu ɗin waɗanda a shaɗa da suka fi shahara akwai al-muyassar fil qira'ati al-arba'i ashar dan duk kasan kira'o'in in kana tafsiri alal aqalla ba wai da ka samu wannan qur'ani baka iya qira'atul ashra a'a in akwai malamai sai ka ji kai karatu a wajen su labudda bit talqin amma za ka diba da kari ba cikin alkalin sai ka ga wane da wane su suka karanta kira'o'i da mutawatirai da wane da wane suka karanta kaza sai ka koma cikin littafin taujihul qira'at ka gani yaya ne ake taujihun wannan qira'a da wannan qira'a da kaka ce wannan ya saba malarabci misali qala'idul fikr fi taujihil qira'at al-ashr ko kuma taujihul qira'at al-ashr bil qur'an na kursiyul qur'an al-karim wa ulumihi na kasar saudiya wanda su taujihul qur'an bil qur'an ne kai suka yi qira'at bil qur'an duka ga sauran littattafai amma ina wani kawai cewa da yi kai babu saboda shi ne karshen ilmi Allah ya muna mai kyau malam ya ce to wa faniha abu na biyu daga cikin dalilan da suka sa muka yi wannan littafi bayanul ahkamil fiqhiyya mu yi bayanin hukumce hukumce na fiqh fi jami'il ayati a dukkan ayoyi al-mubina bil-fathi shi ke nan zai tafi na ba ta abinci ba an ce bil-fathi ba an barka to in an ce al-bil-fathi al-ayati بالفتح في هذا الكتاب المبين shi kenan shi almubin kalima ce wanda tana nufin mai aikatawa fa'ili da mafuli an gane ko? to in an ka ce bilfati saboda da almubin mai bayyanawa almubin wanda aka bayyana ayyukan sun shiga cikin juna to asalin shi almubiyin ne da almubiyan to ba a ce almubiyin kuma a ce almubiyan sai da ce almubin to kenan a larabce dole sai an ce maka bilfathi sai ka gane mafulun bihi ake nufi domin shine almubiyan in an ce bil kasri almubiyin ismul fa'il ake nufi to kaga inda bil fathi inda baksan dalilin da ya sauki amma inda an yi shadda almubayyin da almubayyan dan babu matsala to almuhimmu dai almubin bil fathi almubay almubina bil fathi kidan wadanda za a bayyana su fi hadal kitab a cikin littafi malam yace to fa inna mu nubayyinu fiha za mu bayyana abin da ke cikin waɗannan ayoyi min al'ahkami na hukumce-hukumce wa adillati hada dalilinta min sunna daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aqwali ulama fi dalik mu kawo maganganun malamai na fata kunta wa nurajjihu ma zahara lana za mu rinjayar da abin da ya bayyana gare mu annahu rajih shine rinjayi mafi rinjayi bi dalilin amma sai mun samu dalili min ghairi ta'assubin ba tare mun yi ta'assubi ba mun nuna son kai li mazhabin da wata mazhaba mu'ayyan ta wani malami malami ya tashi daga kasar Mauritania ya karanta fiqhul maliki kwarai da gaske yaje kuma a kasar Saudiya amma tare da haka idan ya zo akan wata mas'ala wadda malaman malikiya ra'ayinsu bai da karfi sai nuna cewa ra'ayinsu wani ya fi karfi amma ga dalilai haka ne yake su to amma ba ka sanin wannan sai kai karatu yanzu in ka dibi littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid la ibn rushd ya kawo mazhabi da wannan dan malikiya ne amma zai kawo ra'ayuka daban-daban da malamai kuma ya kawo asbabul khilaf ana al-aqal qadbi ya karanta wannan domin mutumin da ke tafi akan mazhaba daya to shi fa matsalar da ke fama da ita bai san sauran ma mazhabobin ba bayan ka san mazhabobin kuma ka san dalilan su ka san ingancin dalilan sannan kuma ka zo ka yi tarji to in ba a haka ba za mu yi ma ilimi kawai kowa ya zaɓi abin da yake so ce haka yana daga cikin abin da ke kai mu cikin matsaloli rashin karatun ulumul ala annahu was sarf wal qawaid al balaghiyya wal qawaid al usuliyya usul al tafsir usul al hadith usul al fiqh ba karanta wannan ba kun ba karanta mazhabobin ba balle ka san maganganun su ka ga dalilan su yanzu da aka dan fara wayar da kai a littafi a ce al fiqh al islami wa adillatuhu duka wanda yana rikin abin da ke kai mu cikin matsalolin da muke cikinsu malin ya ce komin gaida ta'assubin li mazhabin mu'ayyan wala li qawli qa'ilin mu'ayyan kuma ba za mu yi ta'assubi ba mu nuna son kai ga fadar wani mai fada na wani mutum daban ya annana nanzuru ila zatil qawl malin ya ce mu magana muke kalla la ila qa'ilihi ba ma kallon wanda ya faɗi wannan magana ina fata an fahimci shi ma da yake suna kallon magana ba wanda ba i'ir fil haqqa ta'rif rijalahu ka san gaskiya sannan abu to muku ina sai mutum ya ce abin nan ƙarya ne sai a ce wani na faɗa sai ce a tunda shi na gaskiya ne Allah ya kyauta malu ya ce li anna kulla kala kullu li anna kulla kalamin fihi maqbulun wa mardud kowace magana akwai abin karɓa cikin da abin mayarwa ko ko kowane mutum yi magana ana iya karɓa ko a mayar masa illa kalamahu sallallahu alaihi wasallam sai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'lumun anna al-haqqa haqqun malaci tabbas gaskiya gaskiya ce walau kana qa'iluhu haqira ko da faɗin shi ne ne kaskantacce ba da ko da ba mai kuɗi bane ba a ganin shi komai talaka in ya faɗi gaskiya gaskiya ce mai kuɗin yayi ƙarya ƙarya yi ba shi kenan ba yawwa malam ya ce bari ka ji alatara shin baka gani ba anna malika ta saba malika ta saba wadda ka kira balkis da ke sunanta bai tabbata a nasi ba dai ingantacce amma dai malika ta saba kuma ba mu cewa balkis ba sunanta bane ko sunanta ne tun da ba mu samu nasin da ya ce muna ba sunanta ba balkis sai mu kame bakin mu kan mu karya ta abinda gaskiya ne to ita malika ta saba fi hali kauniha a cikin halin ta kasance tasjudu tana sujada da shamsi ga rana min dunillahi ba Allah ba hiya wa qaumuha ita da mutanenta lamma qalat kalaman haqqan lokacin da ta faɗi magana ta gaskiya saddaqaha Allah fihi Allah ya gaskata ka kuma Allah ya gaskata kafiri walam yakun kufruha kafircin ta bai kasance ba bada abin tasdiqi har har Allah ya gaskata ka fil haqqi a cikin gaskiya alladhi qalatu wanda ta fada wa zalika fi qawliha bal yace wannan kuma sun fadarta fi ma zakar Allah anha abinda Allah ya fada da abinda tace innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah innal muluka masu mulki idan da kalu qaryatan idan suka shiga wata alƙarya ko gari afsadu ba su kata gari waja'alu a'izzata ahliha adilla za su sanya waɗanda suke masu kima su da su kaskantattu aka masu akai su gidan kasu ko walakantar da su ko a sai da su ma matsayin bayi malin in suratul naml aya ta 34 faqad qala Allah faqad qala ta'ala Allah ya faɗa musaddiqan laha yana gaskata fi qawliha wa kadhalika yaf'alu haka suke aikata to nan sai mun fahimci cewa nan waka zalika yaf'alun malaman tafsiri sun yi magana biyu wadanda suka ce alwawu wawul atfi kenan ba magana Allah bace magana balqis ce waka zalika yaf'alun malaman da suka ce wawul istinafi ce su ne suka ce waka zalika yaf'alun kenan magana Allah ce an kare da maganar ta kenan istinafin magana akai sabuwa haka suke aikatawa sai da mutu abinda malamin yake so ya faɗa akan wannan bayanin domin wawu tana ɗaukar ma'ana daban da shi yasa wani malami ya yi rubuta doktora fil wawu harafin wawun doktora rubuta kan shi hukuncin wawun cikin aƙida hukuncin wawun cikin tafsiri hukuncin wawun cikin fiƙihu in ba ka sani ba sai ka tsaye wawun ɗin nan doktora an ka rubuta ka karanta huruful ma'ani da tafanda an ka kan huruful ma'ani suna da yawa in allah ba mu iko za mu faɗi wani daga cikinsu don kakka ɗauki ilimi abin wasa ne na fata hukunci kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa gaskata shaidan da ya faɗa ba abu huraira cewa ya ce ya kama wani shaidani ko ce ya kuka da bakon kai ce to ya zo ya sata ya ce shi mai ya'ya ne amma ba zai dawo ba manzan Allah ce zai dawo kuma ya dawo da ya dawo da uku ko ba ka nan bane ga ƙarshe ce zan koya maka abin da za ka samu tsari shi ko haka ba ce ka karanta ayatul kursi shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Abu da Abu Hurairah kawo cikin sahih Bukhari da Muslim sadaqaka wa huwa kadhub aw su alfaz amma indahu sadaqaka wa huwa kadhub tace sadaqaka kaji balaga ta manzo sallallahu alaihi wasallam yayi maka gaskiya alfi'l yadullu ala alhadath wa huwa kadhub amma shi makarici domin as-sadiqu shine mai gaskiya al-kadhibu makarici al-ismu wal jumla al-ismiyya tadullu ala thubut al-fi'l yadullu ala alhadath ya an ka ce ka raba ya yi ƙarya tana yi wa ya yi gaskiya 99 sai ya ƙarya ɗaya kawai da muni ya an ka ce sadaka tana yi wa ya yi ƙarya 99 sai gaskiya ɗaya to mai gaskiya 99 da ƙarya ɗaya me su ne shi a mai gaskiya amma ka raba sadikun ne ka raba shi ko mai ƙarya 99 sai gaskiya ɗaya kazibun ne sadaka sadakaka ya yi maka gaskiya a cikin wannan matsala domin da ba zan sanar ce ba gaskiya shi ɗanye ba ke da ya ƙarfi ƙur'ani amma wa huwa ka zo ka san shi maƙayyaci ne ya sa in kana tare da mutum in yi ma kuskure ɗaya ma alkhairi 99 to ka yadda da alkhairin da ya maka ya fi yawa ba sai ka je ma ka tallata wannan shirin ba ko ba ka nan bane to amma mu yanzu idan sai kai mutum alkhairi ɗari a bara da aka samu kuskure ɗaya sai shi ɓoye ɗari sai shiga tallata gudan ai alal akalla ko baka tallata ɗarin nashi ba yi shuru mana Allah ya mana mai kyau to ka dai abinda Allah ka waɗanda suka fi kowa adawa da Allah Allah ya musu adalci la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku kaji makiyan waɗanda suka fi kowa adawa da wasu imani kuma su ne makiyan Allah domin duk mai imani kiyayya da masu imani ai makiyan Allah ne fa inna Allah aduwwul lil kafirin amma mushrikai Allah ce ni wala yajrimannakum shara'u qaumin an saddukum 'an al-masjidil haram an ta'tad ko in saddukum 'an al-masjidil haram ko baka da bani eh a qira'ata ibn kathir da abu amr sace in saddukum can an saddukum dan sun hana ya faru in saddukun zuwa gaba ma za su iya hana ku har zuwa ran tashi alkiyama lokacin coronavirus in saddukun mu ita fita alkur'ani mun ce duk da wannan manzo Allah sai sallama khairu khalqillahi ajma'in da khairu sahaba ya zo zai je makka zai aiki na Allah amma duk da haka Allah ce waɗannan mutanen mushrikan wala yajriman dakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wala yajriman dakum shana'anu qaumin ala alla ta'in yadhu huwa aqrabu littaqwa kuma yace ashaddun nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku kafirin ba yahudi a yi sata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dora mishi ayoyin qur'ani shi sun kace a'a don wani ya rike gaba musulunci Allah bai yarda ba har Allah ya ce ma annabi shi wastaghfirullah inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ولا تكن للخائنين خصيبا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا بيقول لأكثر ما مسلمون amma mu yanzu ina in ka ji da'iya ya hau yana caccaka wani malami sai ka azama shugaban kafirin duniya da yake caccaka Allah ya kyauta to almuhimmu dai adalci ne kaji malam yace kafira ce a lokacin tana kafira kuma Allah ya gaskatar da ita lam yakun kufruha mani'an min tasdiqiha dan yace wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin hudhud yace inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah duk bayyana ranar su da kafirin Allah ya kyauta to mara yake wa kala sha'ir sha'ir yake cewa la tahqiran ar-ra'ya kakka wulakantar da ra'ayi wa huwa muwafiqun hukm as-sawab in dai ra'ayin nan ya kasance ya dace da hukunci na daidai idza ata min naqishin dan ya zo daga mutumin da yake tauyayye ma'ana ana ganin shi ba kowa ba yace fa durru ad-durru ana cewa zinariya ko lu'lu'i in ji malaman zauri wa huwa a'azzu shay'in yuqtala shine mafi daraja abinda yuqtala ake nema a rike shi a matsayin dukiya shine wasu malaman suke kira tsururi da Hausa ya an ce iqtala shay'a yayi tsururin sa ma'ana ya rike shi a matsayin dukiyar da zai ajiye don ina bukatar ya sayar ya sayar to shi wannan lu'ur'i ko zinariya abu ne mafi tsada da ake iqtila'i ma hatta qimatahu bai san yadda kimarsa ba shi wannan lu'ulu'in hawanul ga'isu kamar talaucin mai nutsa gasa ya husu ya nuta cikin ruwa to alga'isu mai shiga cikin ruwa ko da talaka ne bai da komai ya nuta ya duna cikin ruwa ya je karkashin teku ya nemo lu'ulu'insa ba a cewa talaka ne ya samu shi za a sayari a bashi kudin shi malam ya ce to wa qad tadammana hadha alkitab wanda littafi ya kunshi umuran wasu al'amurra za'idatan wadanda za mu ƙara su ala zalika akan bayanin da gaya maka da wadancan maqsud bayanin qur'ani bil qur'an da kuma bayanin ahkam al fiqhiyya ka tahqiq ba'd al masail al lughawiyya zan tantance wasu sashin masaloli na lugha wa ma yahtaju ilayhi da abin da littafin yake bukatuwa zuwa gare shi min sarfin na sarfu wa irabin da irabi kaga ashe kace kai kawai zaka zo ka fahimci alqur'ani baka san sarfin nawa da irabi ba kaga ka dauko aiki dasa dalibin ilimi in zai tunkara ilimi ya tsaya Allah ya karatu saurin bayyana halaka ne ga mutum man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi duk wanda yake tasaddara yake son gaba daga kirji ne as-sadr wanda yake son ya nemi gaba domin kirji yana gaba qabla awalihi kafin ya cancanta faqad tasadda li hawalihi ya gitta makasantarsa mu baka mu lafiya ka tsaya ka ginu ka iya yadda in ka fara sai ka koma ga Allah kana iya yi katta ka tunkare abubuwa ga rediyo ga tv ga internet makiya sun yi yawa yanzu har wanda ya iya ma an ya faɗi sai an ce bai yi da ni ba sai in ya ba da dalilai sannan a yi haƙuri to ba da tana wanda bai iya ba ba haka kai hattara ka bi duniya a hankali ka tsaya ka san fannoni daban-daban musamman tafsirin alkur'ani shi ne ke da alaƙa da duk ilimin musulunci cikin kur'ani akwai nahau akwai sarf akwai uslubi na balaga ta alkur'ani akwai hukumcin hukumcin fiqh ayatul ahkam suna nan akwai ka'idodin usulul fiqh da ake istinbatu akwai hadisan sun inganta ba su inganta ba miye alaƙar su da aya kaji wajen alal akalli kusan fage goma sha uku malamai suka fidda da hadisi suke bayanin alkur'ani nawa ka sani sai ka je ka fada cikin qur'ani akwai sarfu akwai aqida akwai fanni dan haka in kace zaka shiga tafsir wallahi ka shirya ka san kuma kowane fanni na alqur'ani wa amiru kafai shi bayani kansa alal aqall wannan ka same shi zai sauƙaƙa maka bincike amma kullum a ɗauko ƙur'ani da ka yi wajen malamai aka fassaro ma jalali da cikin wata shida sai ka zan shugaban mufassiri na imamun mufassiri inda ana kuma a babin jalali ne daki daki abinda mutane musu kada ma shi ne suke yi shi yasa da mutum ya yi shekara ɗai da jalali ya fassara to ilimin ya ƙare kuma in zai sake maimaitawa sau ɗari hakarin dini saboda shi a wajen shi tafsiri kawai bakin tafsirin alfagu ne don Allah kada mu bari waɗanda Allah ya ba suka iya su koya ma waɗansu su yi ajiya sai wasu su ɗauka gare su ba kowa ya ce sai ya yi kowa ya ce sai ya yi wani yana buɗawa sai ka zo na ce to lokacin dariya ya yi ku buɗe mu da mu ji ka tuɓarar da zai a saurari ka don ɗaya yi dariya a wannan bala'i ne Allah shi da da kawo mala ya ce wani su shahada bi shi'ir al'arab kuma zan kafa maka hujja da shi'ir larabawa ina mai cewa karatun larabci ne da wani amfani wani adab da hayaniya ce su larabawan da usulubin su ne alkur'ani ya sarka in baka san usulubin ba za ka gane qur'ani wa tahqiqi ma yahtaju ilayhi haka kuma za a sarrace asdaqu kalimatin qala sha'ir shi da kanshi ya faɗi cewa asdaqu kalimatin qala sha'ir kace babu sha'ir Allah ka baka lafiya ko kaga ibnu kalimatu labid sannan kuma ibnu jarir al-tabari shekul fasirin baiti wa a cikin littafin shi duk ibnu jarir al-tabari shi ne sun tafsiri kaga daga sun tafsiri wa tahqiqi ma yahtaju ilayhi kuma zan tabbatar da abinda ake da bukata gare shi min al-masail usuliyya mas'alolin usul al-fiqh wagga muqaddima tana bayani kan mas'alolin usul tafsiri kai malam yace ban tsaya nan ba wal kalami ala al-asas ala asalib al-hadith in yi maka bayani akan hukuncin sanadin hadisi ashe mufassir yana iya zamantowa usuli ne kuma muhaddis amma in ba Allah ya sa ka tsaya kai karatu ba ganka nada kankawa dan mutane suna ga nada kansu ko ko ɗan shabiya su nada ta kusan munan Nijar masu nada mallabai waɗanda ɗan fada daga ɗan dawa ne ya dawo da ilimi wanda bai alhamdulillah sai ce duk garin da ba wanda kawo ilimi to an ga gane teloli su ke su sun kasance da in ka ce teloli sun ce wani ya kai tela wallahi ya kai tela in ka ce direbobi sun ce wani ya kai direba wallahi ya kai direba don aikin su ne to kai kuma mai shan shayi a bakin fada baka iya alhamdu ko kuma kacewa ne ya fi wani ilimi to ba mu rigima da ku da Allah ta kai ka gane ce ka ji in shi na kira'a sai in ji hankali na shi na kaji afirka akwai barka shi yasa waɗanda suke tinkaho da ilimin da an yi baki sai sun ɓaci da an fita daga yankin su aka je wata ƙasa inda da malaranci za a yi sai su ɓaci shi ke nan ya ce a wani bismillah akar kala kasa akwai baki za mu ba su gaba koko a kun san muna da kannan mu waɗanda su abin nan kai daga cewa babu wani sai kai ainihin da ya kamata to shi yasa kada ka ja makanka matsala na fata an fahimci wannan kuma wallahi ba wani wanda mutum ya kame wani labari a garin nan kawai sa tsammani wai an kamin labarin wani wannan ɗabi'a ce muntashira fil alamin islam abu ne wanda ya yaru a cikin kasashen mu Allah ya kyauta tawo mana ya ce wal kalami ala asanidul hadith in yi bayani akan sanadin hadisai sanadin hadisai kenan kama satarahu insha Allah ta'ala kuma yadda zaka gaishe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa alam ka sani anna anwa anna anwa al bayan yana daga cikin nau'ukan bayanai al mazkurata fi hada al kitab wadanda an ka ambata cikin wannan littafi al mubarak mai albarka kasiratun jiddan masu yawa ne وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة abinda abburin mu mun so mu ambata fi hadhihi tarjama a cikin wannan tarjama kenan muqaddima jumalan min zalika wasu wasu ka'idodi daga cikin su li ya'lamu biha an-nazim domin mai kallo ya kalla kasrata ma tadammanahu hadha al-kitabi al-mubarak wato yawan an gane ko tunda an ce jumla kuma an so wasu abubuwa ne a dunkuri ko wani sashi daga cikin su to dan mai kallo mai kallo mai ilimi ba wanda bai buɗa ya kalla ba kasratu ma tadammanahu hadha alkitabi almuhadha alkitab almubarak da yawa daga cikin abin da wannan littafi ya kumsa min anwa'i bayan alqur'ani bil qur'an na daga bayanin alqur'ani da alqur'ani domin in baka san ka'ida ba zaka tafi ne babu ka'ida amma in ka san ka'ida ko da ba ayat da shi malam yayi bayani ba sai ka dora ka'ida sai kai aiki da ita na fata ofin ciwo wa ya kuno ala basira an gari koko wa ya kuna kidan an gari ko domin liya alama wa ya kuna wa ya kuna ala basiratin ya zamanto akan basira fil jumlati a jumlaci min fa'idatihi daga fa'ida alqur'ani qabla alwuqufi ala jami'i ma fihi dan ya san da yawa daga cikin abin da ke cikin alqur'ani kafin ya kai ga tafsirin ya samu fa'ida dan ba ko Allah ya bashi iko ya karanta littafin gaba ɗaya ba amma in ka karanta muqaddimar ka san ka'idodin to tana yawa da Allah ya baka iko cikin tafsirin alqur'ani kake yau da gobe ka rinka amfani da waɗannan ka'idodin a gurguje akwai wurin da ya kamata mu tsaya sai mu yi kokari mu karasa da yake lokaci yayi yawwa malam yace to wa ba'du bayan haka wa ba'da zalika bayan wannan nazkuru muqaddimatan fi ta'rif al-ijmal wal bayan zamu zo karshen muqaddima mu yi ta'rifin al-ijmal abin da ake nufi da al-ijmal cikin ilimin fiqh da usul at-tafsir da usul al-fiqh wal bayan da bayani abin da yazo a dunkule da yadda ake bayanin shi da ka'idodi وما يحتاج إليه da abinda وما يحتاج إليه da abinda ake bukatuwa zuwa gare shi min masailiha min masailihima na mas'alolin al-ijmal wal bayan kin sune himadin nan biyu min ghairi tatwil fi dalika ba tare da mun tsawaita ba thumma nashra'u sannan bayan mun kare bayanin al-ijmal wal bayan sannan mu fara insha Allah in Allah ya so fil maqsudi da abinda muka nufata murattaban zamu jeranta shi ala tartibi suwaril qur'anil azim akan yadda jerin tafsirin alqur'ani yanzu kenan zan bi daga fatiha sai kaza sai kaza akwai wanda zai dauki ayoyi ne surori makkiya ya kare sa zai dauki surori madaniya akwai wanda kuma ayatul ahkam zai dauka ya danganta dai wani mawdu'at ne zai dauka kenan shi ma da zai bi tartibin surori wa narju ma da yace muna roko muna tsammani kenan muna roƙo min Allah ga Allah alkarimi wanda yake mai daraja Allah madaukakin sarki alama fina tare da abin da ke tare da mu kenan matsayin mu na ɗan adam na mafina akan abin da ta muke tare da mu na kusu tunda ɗan adam ajiz ne kafir ne yace annaku na dakhilan fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam shiga cikin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko as-sabiti kenan qawlihi as-sabit magana shi da ta tabbata fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari min hadith amir al-mu'minin na daga hadisin amir al-mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama mafi bijin ku cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-Qur'an wa 'allama kaga yayi man ta'allama wa lam yu'allim tunda mu da yawan ɗalibai suka ilimi su abinda suka ɗauka rashin aiki shine su karanta sun fi son dai su sun karanta sun waye sun ji daɗi sun riƙe makansu a in ka karanta su ma yana da amfani nan ne ma za ka samu ɗaukaka ta mafi ɗaukaka wafi riwayatin la ta zo wata riwaya inna afdalakum man ta'allama alqur'ana wa 'allama an gane ko ina ganin wannan riwaya ce ta imamu tirmidhi wacce kuma riwaya ta imamu bukhari ce ban sani ba ko akwai riwaya ta imamu bukhari inna afdalakum kama narjuhu kamar yadda muke tsammani muke roko kenan ta'ala ga Allah maɗaukacin sarki an yi wafiƙa na Allah ya datar da mu lil'amali bima alimna mu yi aiki da abin da mun ka sani min kitabi da littafinsa ba wai kawai ka sha tilawa ba ka haddace kuma yanzu shi kenan ka zama to misali ne na waɗanda ba sa aiki da alkur'ani ya ga wani ya shi abin da ke tunƙaho da shi ya karanta alkur'ani ya haddace ƙur'ani ya je a jami'a ya iya larabcin amma shi bai so a gane sai sa wani ɗan kwastim ya sa ƴan ƙananan kayan shi kawai in ka taba sai nuna maka ai shi ya haddace alqur'ani yayi kaza yayi kaza shi dan kasa wata riga ko kana da gemu ba wani tsaro wanda zaka bashi kaza kaza kaza kaza wai shi yana kokarin ya nuna maka cewa shi yayi ilimin ne amma bai dawo ba da sai wai yayi aiki da addini ai wannan hayaniya ce ina albarkar ilimin kuma dan kasa kananan kayan ka wannan ba laifi bane amma ba da niyyar kawai ka boye kanka ba dai wani ya taba ka nuna mai wai jahili ne mai karatu ko kafi shi ilimi kuma kai baka damu ba ga ai kuma daga nan an samu matsala shi mai dan kadan wanda ya musulunci aiki ya fi naka mai wanda ba musulunci aiki da shi ba kabartin kaho da kafi mutum ilimi shin kafi shi yin aiki a cikin musulunci akwai wanda yana da ilimi mai yawa amma al'umma ba ta amfana da ilimin shi ba wanda ya karanta ilimi kaɗan al'umma ta amfana da ilimin shi ya fi kamar yawan da ba amfana da ilimin ka ba yasa don kaga kafi wani ma mun sani ko da ka daga kafi shi ilimi to kadiba a aikace ni ya gabatar da musulunci kai gabatar da musulunci dan kaɗan ɗin nasu ya bayar da shi amfani shi kai kuma ka bayar ba kana da kana cikin kawo da abinka Allah ya muna mai kyau malam ya ce wata halluki bi ma fihi min al-makarim tunda ya ce lil amali kenan wata halluki bi ma fihi min al-makarim mu ɗabi'antun abin da ke cikin alqur'ani na ɗabi'o'i manya wata adibi bi adabihi mu ladabtu da ladubban alqur'ani wa an yu'allimana ma jahilana kuma muna roƙon Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba kullun ilimi karuwa yake ويذكرنا ما نسينا منه ya tunatar da mu abinda mu an kamantar da mu baka cewa ma nasina domin ba a umurce ka ba ka san ka haddace qur'ani kuma ka bari ka manta sai dai Allah ya tunatar da kai ma'anar da kan manta amma ba a son ka haddace qur'ani kai sakaci sai ka ce ma nasina shedan ya maka tarko kana arama da ko na arama in ka ga har muraja alqur'ani to abu biyu ne galibi abu na farko ya ji da ai musabaka to yana son wannan firi din nan da lituwa firi ya hada ko kuma ya gana a kiyamun laili kuma masallacin da yake ba da sallah an kare ne ga alal akalla da zakatul fitr din nan da dai masu dan abin nan to amma a ramma kana tare da alqur'ani amma kai ba rokin alqur'ani sai musabaka da kiyamun laili eh littafin Allah ka ka guje shi shin hada shi yasa rayuwa suka isa kana tinkahon wani da ke cewa khairukum man ta'allama alqur'ana aw allamahu bi inna akramukum inda Allah atqakum ai alaran nan da ba roshi da alkur'ani sai inda za a samun cewa cewa ai wannan kaga babu zance a ce mai khairukum man ta'allama alqur'ana wa allama Allah ya kyauta mala yace wa an yarzuqana al-ikhlas kuma Allah ya bamu ikhlasan niyya Allah ya arzita mu da tsarkakakken niyya fil jami'il a'mal a cikin dukkan ayyuka wa an yahfazana Allah ya tsare mu bi fadlihi da falalarsa wa rahmatihi da rahmatsa min fasadil qasd daga lalacewar niyya القصد الفاسد من سيء التقديم والتأخير ممونا نية في الأعمال أتتم أيكا إنه شيء الله رحيم ميزن كيني كريم الله ميدرس كاواني نئم من سسنا ديا وبرفاتا الله يكرمه to ƴan uwa da muka zo inda ya kamata mu dakanta mu kwana kamar da ake cewa an kai sun maura ta kuri ko to za mu tsaya a nan sai gobe Allah ya kammala rai za a shiga cikin karatu gadan gadan gobe ma idan muka ga cewa an fara zuwa karfe goma akwai bukatar bayan sallah a zo a kara dole za mu yi haka saboda wannan mukaddima tana daga cikin mafi muhimmancin littafin da ɗalibin ilimi ya kamata ya sani musamman wanda ke so ya tunkari yadda ake tafsirin alkur'ani mu yi haƙuri allah ba mu iko mu mun ƙarasa kowa ya ji ya yi muraja'a ya ƙara tantancewa saboda malamin ya shiga cikin matsaloli musamman na usulul fiqh da kaza abubuwa da wanda lokacin ba kowa ya san su ba to a yi a ƙari yana tare da kai in an kai ɗauka aka aji in kana so in ka je gida ka maimaita so ɗari yana tare da kai Allah ya taimake mu dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mutum dai Allah shi ba mu lada wanda muka kusur kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh